kana ta riga ta gane to waɗannan mutanen ashabul ukhdud Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka saboda annari zatil waqud sannan kuma izhum alaiha yayin da su waɗannan mutanen a lokacin da suka hura wannan wuta alaiha a gaban wannan wutar qu'udun suna zazzaune kenan an yi wani fada fada majalisa majalisa ta yan ajin tabarkalla manyan matsiyata akabira mujrimiha sannan baka Allah yake cewa wa hum ala ma yaf'aluna su waɗannan mutanen game da abin da suke aikatawa bil mu'minina game da abin da suke aikatawa ga masu imani shuhudun ga sunan a halarci kowa yana zazzaune ana tawalakantar da masu imani to wannan bayani shi ya kai mu zuwa ga karanta hadisin da muka fara bayani akan shi jiya hadisin suhaib wanda yake ba da labarin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kasance wani sarki daga cikin sarakunan da suka gabata yana da mai mashi sihiri iya da boka wannan bokan nashi sai bokan ya yi shekaru da yawa ya tsufa kenan akwai alaman cewa rayuwar shi ta zo ƙarshe yanzu sai ya nema a wajen sarki cewa a bashi yaron da zai koya mashi wannan aikin na bokanci sai aka bashi yaro sai zaman to yaro duk lokacin da ya tashi zuwa wajen koyon bokanci akwai wani malami a hanya sai ya tsaya ya saurari abinda wannan malamin yake hodi idan ya gama an yaso sai ya wuce wajen boka yaro yana cikin haka shi dai ga malam kuma ga boka ƙarshe dai wata rana ya huto daga gidansu sai ya samu wata dabba ta zo ta tsaya dabba ce katuwa ta hana mutane su wuce sai ce a yau zan gane al'amarin malam da al'amarin boka wanne Allah ya hiso sai ya ɗauki wata tsakuwa sai ya jehi wannan dabbar tsakuwa alƙararrama wadda ba ta kai ta kashe wannan dabbar ba amma da ya tashi jihar tsakuwa sai ce ya Allah idan al'amarin malam ka hiso a kan al'amarin boka Allah ka kashe wannan dabbar mutane su samu dama su wuce jihar tsakuwa yake da wahala Allah kashe wannan dabbar sai mutane suka wuce yanzu daga nan da ya tashi sai kai ya cewa malam ya ba malam labarin cewa ai ga hau abin da ya faru sai malam yake cewa ai bunayya anta al-yawm afdalu minni yace ya dan dana a yau kai kahi ne gashi kai kaza kai kaza kuma Allah ta yi duk wata rishin lahiya idan ka zo in kai imani da Allah in ya roki Allah Allah ya baka lahiya to wannan abu sai ta kai labari ya iske a wazirin sarki wazirin sarki ko makaho ne to wannan waziri sai ya samu labari ai ga wani mai warkar da idanu wani ma makaho da amma yanzu ya warke wani gurgu ne yanzu gashi nan sai da tayya wani kaza ne gashi kaza kaza kaza ka sai ga shi ba ai bai kamata a bar shi a baya ba sai ya niki gari ya ɗauki kyaututtuka daban-daban sai je iske yaro ya ce in ka bani lahiya ka mai domin gani na duk abin da kake gani a wannan wajen duka naka ne sai yaro ya ce a ni ban na warkar da kowa wanda yake ba da lahiya shine Allah subhanahu wataala mai warkarwa shine Allah subhanahu wataala in kai imani in roki Allah ya warkar da kai waziri yayi imani aka roki Allah Allah bashi lafiya waziri da in ya shigo fada sai ana mushi jagoranci sai zaman to ya shigo fada ya je inda zai zauna ya zauna sarki ya kalle shi ya ce wa da baka ganin ka sai ce ubangiji na sarki sai ce a kana da wani ubangiji banda ni sai ce haba rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na da ni da kai duka Allah shi ne ubangijinmu kai ba ubangiji bane ba aka kama waziri aka rik azabtar da shi aka ci har ya nuna yaro kamar da makaranta jiya yaro da ya zo shi ma aka kama shi ake azabtar da shi ake har ya nuna malam aka kamo malam ake azabtar da shi aka azabtar da shi ya komo akan bautawa sarki ya yarda sarki Allah ne yace bai yarda ba aka ɗauko si sai da aka raba wannan mutumin gida biyu bangarorin su suka faɗi kowane kote aka kamo waziri aka ce to ka komo kan addinin uwaye da kakanni abinda aka saba ya ce a zan ce in komo bai tasu ba aka kama shi ma aka samu shi si tun daga tsakiyar kan shi sai da aka raba shi faɗi bangarorin shi guda biyu haka sai aka kamo yaro wanda kuma daidai wannan wurin muka tsaya a jiya yanzu yaro da aka kama shi shi ba kashe shi aka yi ba a sarki yake cewa sun maji abil gulami sai aka zo da wannan yaro faƙila lau sai aka ce mashi irje an dinika ko mu addininka da aka saba ake yi uwa da kakanni fa'aba sai yaro ya ƙiya ka duba duk da an yanka mutane guda biyu a gaban shi yanka na mutum yana iwu a yanka shi a tsaga shi gida biyu kuma da tsi yaro ya ƙiya komo zuwa ga addinin sarki to sarki yake cewa izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza ku je da shi zuwa dutse kaza da kaza da kaza ya faɗi musu sunan wani dutse ya ce fas'adu bihi jabala ku je ku hau can ƙololuwan dutsen da shi fa'iza balagtum zirwatahu in kun kai ƙololo wannan dutsen fa'in raja an dinihi idan yaron ya yarda ya komo addinin shi in ya yarda ya ce ya komo addinin sarki ya komo da shi gida wa illa in ba haka ba kuma faɗurahuhu ku wurgo shi daga saman wannan dutsen ya faɗo ya mutu fadawa suka kama shi fa zahabu bihi suka tahi da shi fa sa'idu suka hau bihil jabala suka hau wannan dutsen da shi suna hawa dutse yaro sai daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala ya ce Allahumma kfinihim bima shi'ta ya Allah ka isar muni game da waɗannan mutanen da makircinsu da abin da ka dama kenan kamar dai ka ce Allah ka muni maganinsu kenan kashe su Allah zai yi a kyale su zai yi a musuluntar da su zai a me zai musu kai dai ka ba ma Allah al'amari Allah ka shiga cikin al'amari na ka isan muni da kaza yaro wannan adda addu'a take da wahala farajafa bihi muljabala kawai dutsen nan da suka sai rika girgiza fa saqatu sai suka faɗo waɗannan fadawan gaba ɗayan su yaro ya sabko daga saman dutsen nan salim alim waje a yamshi ilal malik kaga daga nan ba tseriya bai sauya gari ba gidan baban shi ba a da ya sabko ma kawai fada ya komo kai tsaye yana shigowa fada fa qala lahu malik sai sarki ya ce mishi ma fa'ala ashabuka me ya samu waɗanda aka haɗa ka da su fa sai yaro yake cewa kafanihim kafanihimullahu ta'ala Allah ya wadatar muni Allah ya isan muni Allah ya muni maganinsu kaga wani duka miye darasi ne ake badawa kenan zuwa da suke fada masu gamsu cewa Allah shine Allah sarki ba kowa wani ba kaga dai suwa sarki yake ji da su fadawa masu wanda za su rika kare mushi mulki suna kaza da kaza yanzu an hada shi da wani kaso daga cikin fadawa yanzu fadawan gaba daya wannan fada musu dawo ba yaro amma kuma gashi na ya dawo kuma bayan ya dawo ya zo gidan sarkin kai tsaye kuma ya hudu ga abin da ya faru sarki bai daddara ba a yake cewa sai sarki ya ce sai ɗauki wannan yaron kuma sai ya bada shi zuwa ga wasu daga cikin fadawa fadafa'ahu ila nafarin min ashabi sai ya bada shi zuwa ga wasu daga cikin fadawa sai ya ce izhabu bihi yake cewa fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihi al-bahra ku je ku dora shi saman kolokolo sai kun kai shi tsakiyar ruwa fa in raja an dinihi wa illa faqdhifuhu in ya komo akan addini shi ce ya yarda sarki ne Allah ku kuma doshi in kuma bai komo ba to ku jefa shi amma su fadawa tuni ciki ya duri ruwa saboda sun san wannan yaron ba shi kadai bane ba, ne ba. eh sun san akwai wanda yake kula da al'amarin shi kuma ga suwa ne sun taimu su dawo ba kuma yanzu wa ga mu an ɗauke mu za a ɗora musamman jirgin ruwa da sunan mu je mu ruga yaro to wasan barewa zai ruga wani suka tahi fa zahabu bi suka tahi da shi fa qala sai yaro yake ta Allahumma makfinihim bima shi'ta Allah ka isan muni da abin da ka so game da waɗannan bayan naka fankafa'at bihi musafinatu kawai sai jirgin ya tumbuke da waɗannan mutanen fagari ƙuhi suka dirmiya gaba ɗaya suka mutu yaro kuma Allah ya tsiratar da shi ya hudu shi yana zama kuma waje a yamshi ilal malik kai tsaye da ya huto daga inda ya zo hallo fada ya wajen sarki fa ƙala lahul malik sai sarki ya ce mashi ma fa'ala ashabu ka ƙala ka fanihimullahu ta'ala Allah ya isa muni fa ƙala lil malik to an yi haka su ɗaya an yi haka su biyu sai da aka yi su uku kaga irin wannan ne za a je a rika cewa to ba fadewa ne ko kuma suwa za su tsaye da shi sai ga mutane suna baya-baya saboda kowa ya sanye ta ba dawa zai eh saboda wani ya tafi bai dawo ba wani ma tafi bai dawo ba wani ma bai tafi ba kenan kai ma an ka tafi ba dawo za ka yi irin da ake a hilin yaƙi mubaraza da ake irin na da idan aka zo jihadi kafin a kai inda za a cako sai an fara mubaraza sai wani ya hutu ya daga takobin shi halmin mubariz akwai wanda yake ji da kan shi ya yarda eh in wani ya hutu in ya kashe shi kuma zai sake cewa halmin mubariz akwai wanda zai yarda da kan shi a lokacin da za a kai ma'arakatu yarmouk haka aka zo lokacin su wannan mai ake kira shi da suna waɗannan 'yan farisa aka kai mataki surustum aka kai matakin da musulman suna tsaye a hili suna halmin mubariz malam kowa ya kyale saboda kasa in kawo kawai za ku koma ba wanda haka nan ma in a cakuwa ne aka yi a cikin rukuki da Allah abubuwa sun zo maka da sauki to haka wannan bawan Allah sai da aka kai matakin da ya ce ma sarki shi wannan yaron sai ce wa sarki faƙar lilmalik ya ce wa sarki innaka lasta bi katili kai baka isa baka kashe saboda ka gwada ɗaya biyu uku duka ka hallakar da mutanenka mulkinka ya ƙara rauni wallanka ya ƙara bayyana a cikin mutanenka cewa kai ba Allah bane ba hayaniya ne ko baka iya yin komi yaro ya ce mashi kar ka ɓata ma kanka lokaci innaka lasta bi katili ba za ka iya kashe ni ba hatta taf'ala ma amuruka bihi har sai ka aikata abin da ni zan umurce ka da shi ana ba Allah umurni amma shi da yace shi Allah ne ya zga shi umurni yaro zai bashi sarki da yaro yace haka fa qala karab sai sarki sai yace ma huwa yace me zan yi in kashe ka fa qala yace tajma'u an-nasa fi sa'idin wahidin ka tara mutanen yankinka inda kake musu mulki gaba ɗaya a saman turba ɗaya farfajiya guda idan ka tara su mi za ka yi wata ni ke ka zo ka gicciye ni fi jiz'in a jikin wani kututturen dabino ko tsimagiya na dabino kina zo a gicciye gicciya shine a kama hannun shi a ɗarme a wani ɓangare a kama hannun shi a ɗarme a ɓangare ƙafafuwan shi a ɗarme sannan kuma kan shi ma ɗarme ya ce in kana so ka kashe ni sai in ka muni haka sannan kuma in ka haka ɗin abinda za ka yi sun mata a hudu sahaman min kinanati sai ka ɗoki kibiya daga cikin kwarina mana wannan abin da ake zuba ɗiyan kibiya ka ɗoko kibiya ɗaya thumma da'i sahama fi kabadin sai ka sanya wannan kibiyar da ka ɗauko a jikin kwari me kwari shine wannan bakan baka afwan baka ku baka kenan sai ka sa a jikin baka thumma qul sai ka ja sai ka daidaice ni sai ka ce bismillahi rabbil gulam da sunan ubangijin wannan yara thumma sannan ba haka nan irmini sai ka sai ka halbe ni fa'innaka iza fa'alta zalika katalta ne in kai haka za ka kashe ni shi yin sarki iya tunanin shi gaba ɗaya a duniya in aka kashe wannan yara an huta duk wata fitina da masu cewa Allah akwai wani Allah banda sarki duka za su ƙari ke tun da shi yaro shi ne asalin abu malam an kashe shi waziri an kashe shi yawa ya saura yanzu kenan yaro ya saura shi kenan su ko mutanen gari suna kallo kuma suna jin labarin abin da ke faruwa an ta da tawaga farko saman dutse ba su dawo ba an ta da tawaga ta biyu cikin ruwa ba su dawo ba kuma yaro sarki ya gagare kashe shi yaro cewa sarki yan kaya ka za kashe sarki ido a rihe kawai fa jama'an nasa fi sa'idin wahid yasa aka yi ta shela aka yi ta kururuwa aka haɗa mutane a saman farfajiya guda ɗaya ko yanzu in ka tafi ƙauye akwai wuraren da suke kamar ko a cikin birane irin tribune misali ai wajen haɗuwa ne idan ana so a bada wani sako da sunan hukuma ana so a haɗa mutane sai a zo a tara mutane a wuri guda sai a yi magana to shi ma ya tara mutanen yankin shi gaba ɗaya wa salabahu fi jiz'in aka gicce yaro a cikin wani icce summa akhadha sahman min kinanatihi summa wada'a as-sahma fi kabadil qawsi summa qala bismillahi rabbil ghulam sarki ya aikata tak irin abin da yaron ya umarce shi akan ya aikata ya zo ya ɗauki kibiya ya ɗauki baka ya ja ya ce da sunan ubangijin wannan yaron wa ya faɗi wannan maganar sarki sun maramahu sai ya halbi wannan yaron fa waqa'a as-sahmu fi sudghihi sai wannan takwa wannan aggression suna mashi afi wannan kibiyan nan sai ta sabka a sudghihi nan kin shi na inda za ka ga yana kamar lunwashi yana yana tasowa yana koma nan daidai nan sai wannan kibiyar ta ciki yara a wannan wajen sudghihi fa wada'a yadahu fi sudghihi fa mata yaron sai dora hannun shi a sudghihi kenan anan ishi sai ya mutu sai mutane suka kiskirin aka kalli juna faƙalan nasu amanna bi rabbil gulam sai mutanen gaba ɗaya wuri suka ce a mun yi imani da ubangijin wannan yara ya salam kaga sarki ya ɗauki wuka ya buga ma kanshi da ma yaron ya ƙyale da Allah an yi ta wahala kan akai inda mutanen na gaba ɗaya su imani to amma yanzu matsalar kowa ya imani tunda duk wata abin da za a kashe yaro abu ya gagara amma kuma da aka zo aka wannan yaro ya mutu kawai sai aka ɗauka amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam sarki shi gurin shi ya cika ji yake aiki ya ƙare ya koma fada ya ji ya istiwa a sama al'arshin shi fa utiyal maliku fa qila lahu sai aka zo wajen sarki aka ce mashi kai sarki ho an yi baya ba zani yani an yi wani aikin da an tada kura a baya ba ta wasa ba ce lahiya faƙila lahu ara aita ma kunta ta hazaru sarki abin nan da kake tsoro ha kake gudu suka ce wallahi ƙad wallahi nazala bika hazaruka wallahi abin da kake gudun nan ya zo ya sabka a kanka ƙad amanan nasu mutane sun yi imani kab to wani shi ne mahallin shahid kuti da ashabul ukhdud mai sarki yayi fa'amara bil ukhdudi sai sa aka yi ramuna bi afwahi sikaki a dukkan wata babbar hanya sai a zo a yi rami ƙato sai a haɗa wuta a ciki fahuddat wa udrimat fiha niran aka zo aka tona waɗannan ramuna kuma aka zuba wuta ta kirki a ciki wa ƙala sarki ya ce amma mutane layi a yi tabur a zo a yi layi a hudu kowa a yi layi aka yi layi mi za a yi mallam yarje an dinihi fa'aƙhimuhu fiha duk wanda bai komo akan addinin uwaye da kakanni ba da gargajiya da aka saba ku jefa shi cikin wannan wutar duk wanda ya ce ya imani da wani ubangijin yaro ku jefa shi fa fa'alu hatta ja'at imra'atun sai suka aikata haka aka zo aka rika nasa mutane aka rika nasa mutane a dalilin a dalilin sun yi imani shi ne Allah ce qutila ashabul ukhdud an tsine wa ma'abuta waɗannan ramuna wane ne shi ne wannan sarkin wannan sarkin da abin da aikata a dalilin imani da mutane suka yi sai aka rika musu layi aka rika zuba su wuta ana cikin tahiya ana cikin tahiya wannan yazo a ce to ya sarki ko ko ubangijin yaro ubangijin yaro a jefa shi hatta ja'at imra'atun hasse da wata mace ta zo mazalla yake cewa ma'aha sabiyyun laha wannan mata tare da ita akwai yaron ta dan kararrami sai ta zo za ta fada fataqa'asat an taqa'a fiha sai ta tirs akan fadawa cikin wannan wuta ita mi take ji ba tana jin jikinta bane ba danta take ji shi yasa ta taraddudi tana ta fada ko ka ta fada faƙala lahal gulamu sai wannan yaron yaro ne a goyi fa ɗan ƙararrami wanda bai kai magana ba faƙala kawai sai magana ya ce ya umma isbiri fa inna ki alal haƙ ya ke mamaki ya haƙuri ki haɗa kina kan gaskiya kina kakki damu da ni mu haɗa tare wannan macen ta haɗa ita ma Allah ce kutila ashabul ukhdud Allah an ce waɗannan mutanen kuma wani hikimar Allah tafarkin irin wannan abin da wannan sarkin ya yi shi ne abin da faransa ta aikata a algeria a lokacin da take famun yi musu mulkin mallaka nafsu ɗariƙa hanya ce iri ɗaya wani ana kira shi da suna general beju lokacin da ya gwagwarmaya da shi da wani ɗan gwagwarmaya ana kira shi da suna abdulkadir aljazairi suka buga suka buga suka buga suka buga abu ya citira sai ɗauki tafarkin a taburul jahannami taburul jahannami shi ne za a zo aike a yi layi duk wanda yake bayan abdulkadir jaza'iri kawai shi washe za a ciki wanda yake goyon bayan mulkin faransa sai kuma gi haka suke suka hallakar da mutane da yawa daga an ce maka balad miliyon shahid wace ƙasa ce wadda take da shahidi miliyan ɗaya ita ce algeria waye wannan shuhada'un waye kashe su faransa ce faransa ce waɗanda suke magana a kan ‘yanci wane ne haƙƙi an yi wanda sauransu wannan mutumin ɓannar da yi a wannan waje baƙrul buɗun lil hawamil mace za a kawo sai a tsaga cikinta a hudu da jinjirin da yake ciki ita ta mutu jinjirin bai mutu aka zo aka yi aka yi tabulun jahannami zai ta zama mutane cikin wuta to irin wannan abin da wannan sarkin ya yi wanda iya daga cikin abin da allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa kotila an tsinewa ashabul uhudud ma'abuta ramuna wanda suka hada suka zuba wuta kuma suka zuba masu imani a cikinsu wannan iya ɗaya daga cikin yaran da suka yi magana a cikin zanin goyo kamar yadda annabi annabi annabi isa alaihi salatu wasalam shi ma yayi magana a cikin zanen gudu lokacin da mahaifiyar shi a ubangiji subhanahu wataala ya aiko da mala'ika zuwa gare ta wanda ƙarshe dai fa hamalat bihi ta ɗauki juna biyun wannan yaron da kalma ta kun fayakun hamluhu ɗokan cikin da aihuwan shi da wane ne shi da naƙudan shi duka a cikin lokaci guda tana ɗaukar wannan juna biyu ta ɗaihi wannan yaro ta ce ya laita ni mitu ƙabla haza wa kuntu nasiyan mansiya ta ce kai cona ina ma a ce na mutu kahin in ga haka kuma banda wannan ma in zamanto nasiyan mansiya mancacce abin mancewa ya zamanto al'umma ta masu mance da an yi wata mace mai suna maryam to haka ta ɗauko shi ta zo cikin mutanenta da shi tana zauwa suka ce ya ke maryam ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kana ta'ummuki bariya babanki ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki ba mace bace mai zaman kanta ba a san ku ba da lalaci ya za aiki zo mutane da ɗa ta ma kaga sa da hankali da ya kamata a yi su yi su lura cewa ai babu wani alama na juna biyu tare da ita haka kawai daga zuwa ta dawo ta je da ta je kawai ta dawo da ɗan babu wata alama to ita babu wani abin da za ta iya hudu musu kawai fa'asharat ilaihi fa'asharat ilaihi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال أنا عبد الله
قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا محل الشاهد فأشارت إليه كي سيبتل وني جوابي كو سيتنوني زواج جنجرة mutane suka ce kin tabu biki da hankali ba kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi magana da ɗan jinjirin da yake cikin zanen da aka aihe shi yanzu faɗin wannan magana yake da wahala kai tsaye yaro sai ɗauki bayani shi ne annabi isa alaihi salatu wasalam kai tsaye sai ce inni abdullahi ni bawa ne na allah ataniyar kitaba ba ma wannan ba allah ya bani littafi waje alani nabiya kuma allah sanya ni manzo ne waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma duk inda nake ni mai albarka ne Allah ya wasice ni akan sallah akan zakka sannan kuma Allah ya sanya ni ni mai biyayya ne ga mahaifiyata kaga yaro ne wanda yake zanen goyo amma kuma yayi magana kamar yadda wannan yaron yayi magana yace isbiri ya umma fa innaki alal haqq na ukun su shine jurayj wannan mata wadda take mai zaman kanta jurayj wani bawan Allah ne mai bauta yana cikin halin bauta wa Allah subhanahu wataala sai yahudawa hankalinsu ya kai zuwa gare shi kamar yadda ko a yanzu in kika zama mutum ne kirki to duk wani mutumin banza sai ya ji cewa yana jin haushinki saboda na farko yana ga kin yi shi na biyu yana ga zaki tsira shi hallaka waddu law takfuruna kama kafaru so suke gaba ɗaya a tahi kamar za a ga mutumin mutum abakan banza mashaya da wani wane ne zai iya saya mishi giyar jika ɗari ya sha amma bai ba shi dala ashirin dala ashirin sa aljihun shi ba zai ba shi ba amma in giya ce ya sha sai sai mai ta jika ɗari to su ma waɗannan mutane suka ga aiga can wani ya keɓance kai shi kamar hikuwa tsoron Allah kamar da za ka jin zama ana faɗi kai kai hikuwa jin tsoron Allah ne kai ka hikuwa ibadi kai an ce magana ka ce Allah ya ce manzalla ya ce suka tuno da jurai bayan wani abu da ya same shi na mahaifiyar shi ta je ta kiraye shi yana cikin sallah bai amsa ba ta sake kuma ta kira shi yana cikin sallah bai amsa ta sake kuma ta kira shi yana cikin sallah bai amsa ba ta mushi addu'an ce Allah jarrabe shi da fuskar matar da take zaman kanta matar ita da aka zo aka yi magana a cikin fada cewa wace ce za ta je ta fitini jureji wata daga cikin mata 'yan duniya ta daga hannunta ce za ta iya zo ta fitini shi ta je ta gama abubuwan da za ta yi wannan bawan allah lamyar ta fit ilaiha ko ya waiwaya kalle ta biyu ta zo ta samu wani mutum a bayan gari suka aikata abin da suka aikata ta ɗauki juna biyu ta ɗauki juna biyu tana yawo cikin gari da yadda aka tambaye ta cewa ai cikin mutumin ne wawa wannan malamin na bayan gari mai mota sai abin ya zama abin izgini ta aihu ta ce ɗan shi ne aka je aka kamo shi aka rushe gidan nashi aka kamo shi aka zo da shi cikin gari ana bugun shi ana dankwarar shi ana kwara mushi ana dama imanin banza ne kuna nuna tsoron Allah shi na ƙarya ne kamar dai damar da duk wani mutumin banza an ya samu akan wani mutum mai imani don ya yi wani kuskure sai rika kwara musu cewa kuna nuna kamar ku kuka kuwa jin tsoron Allah to yanzu gashi ne alhali dan mutum yana jin tsoron Allah ba a ce bai iya lahi ba ba masumi bane ba shi ba annabi bane ba duk mutumin da ba annabi ba zai iya yin kuskure zai iya yin daidai abin da ake bukata a rayuwa daidai kin ka yarin jaye kuskuren ka aka je gobe kiyama ma ai aunu awo ne zai dama ba a ce baka kuskure in kai kuskure kuma ka komo ka tuba ka gyara to haka suka suka kama shi aka walakantar da shi iya walakanci sai ce ina yaron yake aka ce ga yaro ya tashi ya nafila raka a guda biyu nafila da ya kare ya tsankani yaron nan ya ce man abuka kai waye ubanka jinjiri a cikin zanen goyo sai ce abi fulan babana wane ne a bayan gari yana ce na kiwon dabobi sai ga jinjiri ya yi magana yanzu aka zo aka kama jurej ake sumbatar shi ake rungumar shi ana kamar haƙuri da Allah ba mu san ba abin haka ne kaza kaza kaza yanzu gidanka da muka rushe maka da za mu je mu maida shi za mu maka na zinariya ya ce a iduha kama kanat ku je ku yi shi a yanda yake da kaga yaro na uku yaro na hudu shine wani yaro da mahaifin shi tana dauke da shi tana shayar da shi sai suka zo wucewa sai ga wani mutum a saman abin hawa mai kyau yayi sanya kaya masu kyau ga mutane ana ɗan rakiya ana ta mushi fadanci ana kaza babban mutum dai a duniyance sai wannan matar ta ce Allah sa ɗana ya zama kamar wannan mutumin yaro yana sha yana shan nono sai saki sai kalli wannan mutumin sai ce Allah kakkasa ni in zama irin wannan mutumin kuma sai kuma ya ci gaba da shan nono suka ci gaba da tahiya sai suka gamu da wata mace ana ana ana bugunta ana walakantar da ita ana hantararta ana cewa ta yi sata mutum ne ya banza kaza kaza ana ana mata ana aibanta ta sai wannan matar ta ce Allah karkasa dana ya zamanto irin wannan matar yaro daga kai ya kalli mata sai ce Allah ka sani in zama irin wannan matar manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayanin haka shine shi wancan mutumin na mali mutumin banza ne ba kawai don kaga mutum ba a cikin yanayi mai kyau kawai shi kenan halas kamar da ake yi lalle ba a ce ba ba abin tuhuma ba a tumci kowa ba amma don kaga mutum a cikin wani yanayi mai kyau kawai haka kai tsaye kai birgi ka ka san wane ne a lokacin tukwai kamata ya birge ka ba haka ba kawai kyalkyalin waje wanda kuma da yawa sun hallaka a dalilin kwaɗayi da kyalkyalin wajen ita kuma waccan matar da ake bugunta ana cewa ta yi zina ta yi sata ta yi wane ne mutum ne banza duka abin da ake haɗi ƙage ne aka mata ba haka ba take mace ce kaman ma mace ce managarciya ‘yar ajin tubarkalla a wajen Allah to shi sa yare ya ce Allah sa in zama kamar waccan kan in zama kamar wannan to waɗannan kaga duka sun yi magana amma kuma a halin da ba a saba gani ana magana kenan ba wani abu ma ma zalika alallahi bi aziz wannan shine ƙarshen bayanin ashabul ukhdud ubangiji subhanahu wataala yace qutila alla an ji ashabul ukhdud ma'abuta ramuna wanda suka haƙa ramuna suka hura wuta suke zuba mutane babu gair babu dalili sannan ba hakan Allah ke cewa wa hum ala wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud kenan karanto daga aya ta biyar annari zatil waqud annari zatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ubangiji subhanahu wataala yake ta Allah an ci ashabul ukhdud ma'abuta ramuna wanda suke haƙa wuta suna sa bayan Allah wanda basu ji su gani ba annari zatil waqud wuta ce ma'abuciyar hurawa wuta za a hura da gaske a ɗauki mutane a zuba a ciki kamar yadda aka yi wa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam lokacin da suka tahi abinda suka tahi na sallarsu sai zo iske gumakansu su kuma faj'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un sai katan daga cikin gumakan sai kyale shi la'allahum ilayhi yarji'un saboda in sun komo su tambaya waɗannan wannan wurin da akwai alloli ga Allah kaza ga Allah kaza ga Allah kaza amma dukkan sun an kakkashe su an rushe su an ruguje su amma kuma ga ɗaya ke kamatse la'allahum ilayhi yarji'una an sun komo su tambaye shi waye kashi kankana da suka zo suka ce man fa'al hadha bi alihatina suna komowa cikin gari mutane suka ce waye aikata haka da allolin mu kaje wai Allah ne kuma an kakkarya shi an yi wane ne an yi wane ne kai ka san wasa ne man fa'ala hadha bi alihatina suka ce innahu lamina zalimin lalle ya cikin azalimai sai wasu ga ci a sami ina fatan ya zukuruhu ya ƙwalu lahu ibrahim ƙwalu sami ina fatan ya zukuruhun yi ƙwalu lahu ibrahim ƙwalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum ya shahadun ƙwalu أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون
anan ubangiji subhanahu wataala yake bamu labarin abin da ya faru shine waɗannan mutane lokacin da suka komo suka ga abin da ya fada wa allolinsu suka ce ai mun ji wani matashi fatan yazkuruhum wani matashi yana munin ambato akan waɗannan allolin namu ana kina shi da suna Ibrahim sai aka ce to shikenan tunda dai haka ne fa'atu bihi aje a zo da shi ala a'yunin nasi akan idanun kowa kowa ya ga menene aka yi sannan kuma wane ya aikata wannan aikin kuma sannan wani irin hukunci ya kamata a yi akan shi aka je aka zo da annabi ibrahim alayhi salatu wasalam suka ce mushi a anta fa'alta hadha bi alihatina yanzu kai ibrahim kai ne ka aikata wannan aika aika da allolin mu sai ce a bani bane bal fa'alahu kabiruhum hadha wannan katan nasu shi ya kakkashe su ku tambaye shi mana fas'aluhum ku tambaye katan in kanu yantiquna in sun ga kasance mai yana iya yin magana yayi magana ai yana tsaye lokacin da aka aikata aika aikan da aka yi waye yayi yayi bayani shi kuma anan duka yana fadakar da su da jan hankalin su cewa su gane babu wani abun bauta musu ga cancanta sai Allah sannan ko bayan da za a ce ana ga Allah ko bai magana a ce Allah ko bai magana saboda rashin yin magana sifa ce ta naƙasu duk abinda kuma yake tawaya ne to ba a jingina shi ga Allah subhanahu wataala bayiwa kaga ubangiji ya tabbatar da yana magana wa kallama Allah Musa taklima wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalama Allah thumma ablighuhu ma'amana yuriduna an yubaddilu kalama Allah Allah yana magana to anan yace musu to ku tambaye shi wannan katon mana waye kashe kankana in kanu yan dukuna in ya kasance yana magana in ku bayya magana to bai kamata ya zama Allah ba mu suka ce suka ce laqad alimta ma haula yan dukuna ai kai ka san baya magana dan me zaka ce mu tambaye shi kai ka san baya magana sai annabi ibrahim ya ce musu yanzu ku da Allah fa ta'buduna min dunillahi yanzu za ku rika bauta ma wani Allah da bai iya amfanar da komai bai iya cutar da komai ce kai ya ce uffin lagun turkinku da ku da abinda kuke bota ma wanda ba Allah ba duka Allah wadanku afala ta aqilu na shin buku da hankali yanzu da ya hode musu haka nuki su ala rusul kowa aka yi shiru aka ce kai to wannan abun ba kuma kamar haka ne a ce Allah ko bai magana to kuma yanzu ai shi yana tsaye aka kashe kankana to ai ya kamata ko da bai kare su ba da yanzu aka zo aka yi bayani he bayani ya ce ai ga wanda ya abin nan to amma ba ko ɗaya daga cikin bayanan nan shi ya kasa cewa komi kuma lokacin da aka kashe waɗancan shi yana tsaye ko bai yi komi ba amma kuma ya kawo turmin naƙi aka ce ai kasan busa magana don me za ka ce mu tambaye shi magana aka ce to ku mutane har riƙuhu wansu alihata kuma in kuntum fa'idina ku ƙona annabi ibrahim ku kare allolinku in ku kasance masu aikata shi kenan sai aka hura wuta aka hura wuta aka ɗauko annabi ibrahim aka nasa shi a ciki ana nasa shi allah ce ƙulla muka faɗa ya naru ya ke wuta kuni bardan ki zamanto sanyi wa salamar sanyin mako mai aminci ala ibrahim akan annabi ibrahim wa ya sa wuta za ta yi zahi umarni ne ita a karan kanta ba ta isa ta yi zahin ba an ba da umarnin allah ba saboda duwan abin da kake ga sababi ne to akwai wanda shi ko shi yake sababa sababin ya tasiri shine Allah in ka kunna hutulan nan zaka ga haske wannan sababi ne ka samu haske ko amma wake ba da hasken Allah idan kana jin yunwa ka ci abinci cin abincin da zaka ci sababi ne naka koshi amma wake sa koshi Allah in Allah ya ga dama sai ya zare koshin kai ta ci mala kai ganna kir cikin ka yayi tantal amma kuma lubakinka da sauran gaban jikinka duka suna jin ba bisu jin komi kan ba ci komi ba to da ka shi sababi a karan kanshi ba shi ke tasiri ba akwai wanda yake sanya sababi ya tasiri da shine Allah to ita ma wutar aka ce Allah ya ce muka ce mata ta yi sanyi kuma sanyin ma mai aminci akan annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam to kaga ana shi sun hada wuta sun sa shi a ciki wannan salo ne na kahurai sai a hura wuta saboda tsabagen adawa da ake da addini sai a sa mutum a ciki Allah ce annari za ta yi waƙo da izuhun su waɗannan mutanen alaiha a gabanin waɗannan wuta da suka hura ƙudurin suna zaune an hura wuta a kowace hanya ana jira to kowa ya fito wanda ya imani da sarki ya koma gehe wanda ya imani da yaro a jewa shi a ciki Allah ce wa hun alama ya faru su waɗannan mutanen dangance da abin da su yi aikata wannan bilmumin daga masu imani shuhudun suna halarci an zo an zauna ana ta dariya wane ya fada wacce ta fada wane ya fada wacce ta fada Allah ce amma ku sani wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid babu abin da yasa suka musu wannan kamuwa suka musu wannan azaba suka lallasa musu wannan bala'i babu abin da yasa haka illa an yu'minu billahi kawai sai dan sun yi imani da Allah al-aziz mabuwayi al-hamid abin godiya shine kawai imaninsu da Allah shi ya ja musu wannan azabar da aka musu saboda sun ce sun yi imani da ubangijin yaro su kuma tsarin sarki dole a yi imani da shi ba a yi imani da ubangijin yaro ba to haka waɗannan mutane aka rika azabtar da su wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid kuma a yau ka ɗauki dukkan wani musulmin duniya da azabar ake gana wa musulunci da da musulmai duka me ya kawo imanin musulmi da Allah ne kuma kai ka wanda mafi yawancin kasashen arna suke yi suna yi ne akan mi akan ya za a su sabke mu daga tsarin musulunci mu koma tantirai arna irinsu to duk abinda za ka ga ana yi ana musguna ga masu imani ana yin shi ne saboda wai sun yi imani da Allah subhanahu wataala ka duba farkon musulunci azabar da aka masu ammar ibnu yasir irin su sumayya da sauran makamantansu aka azabtar da su haƙiƙanin azabtarwa su bilal a ɗauki mutum a kai shi cikin sahara da bala'in zahi a sa wasu kattai su ɗauko dutse suna sai sun yi kama kama a zuwa ɗora a saman ƙirjin wannan mutumin amma duk da shi bai hasa kama sunan Allah subhanahu wata'ala ba shi sa wallahi mu ji tsoron Allah imaninmu na yanzu ba imani ne a tubus kai yanzu da kai imani ko ya tsaba wanda ya nuna maka a daidai lokacin da mutum a wancan lokacin imani tashi hankali ne in kai imani mutanen gidanku fami ka gaba ɗaya ta ƙaurace maka ka duba ambargon da aka sanya wa annabi muhammad sallallahu alaihi da shi da ‘yan uwan shi suka yi tsawon lokaci a ciki sai da aka kai suna cin ganyen iccen da ba a ci in dare ya yi da mata da yara suna kukan yunwa me yasa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid manzalla sallallahu alaihi an mashi dukkan wani abin da kasan da yake nuna akan tozarci da kaskanci me yasa saboda ya ce yayi imani da Allah aka kama mutane aka rika azabtar da su sai da aka tilasta musu akan yin hijira aka yi hijira ta farko aka ta kasa habasha ana can umar ya musulunta hamza ya musulunta sai labari iska su ce a ai makka ta musulunta sai suka koma ya koma so ga a ai sabon tashin hankali ne ma mai girma lalle an samu ci gaba wasu daga cikin masu masu ƙarfi sun shigo cikin addinin amma kuma har yanzu babu zancen hutawa ko kuma a zo a zauna a yi addini mazalla sake umurtar suka sake hijira ta biyu suka sake koma ƙasa habasha sha mazalla garin makka ne mai umci ya koma ya hijira ya ta ta'if da ya ta ta'if can kuma aka gama shi da wawayen gari da mata da yara da wane ne suka rika jihon shi khairul bariya sallallahu alaihi wasallam amma sai gashi da Allahu maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta wa al'ummata saboda a lokacin sai da Allah ya turo wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mala'ikan da Allah ya ɗora ya wakilta shi akan al'amuran duwatsu mazalla ya faɗi abin da yake so a yi da waɗannan mutanen mazalla ya ce Allah zai iya fitar daga tsatson waɗannan bayin wasu jikokinsu da tsantsantar da bauta zuwa ga Allah kuma shi ne abin da ke ciki a yau Allahumma gafir li qaumi Allah ka gafarta wa al'ummata fa'innahum la ya alamuna ba su san ba wane ne ne da musamman haka ba to haka aka rika azabtar da mutane azaba kala-kala mutum ya ce ya yi imani ka duba ga sahabi na aka kulle aka kulle aka sama mari a cikin gida a cikin ɗaki aka sa su kaso saboda kar su hutu wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka al'amarin da ya shahi misali ta sunna ni na san wani daga cikin yan uwa wanda lokacin da ya fahimci sunna mahaifin shi kulle shi yake a jikin icce saboda karya ta yi masallacin ahalus suna ya salla amma yau fa a zama to labari da cewa wasu wurare har suna fama da matsaloli irin wannan to amma gaskiya mu gode wa Allah ya ka ga bakka da wani fargaba bakka da wani kalubale bakka da wata matsalar komi kawai abu ɗaya ne kawai abinda Allah da manzon shi suka faɗa kawai ka aikata shine kawai nan inka an babu wani kalubale a ce in ka aikata kaza za a dame ka ko za a yi wane ne ko a duka wannan babu ko kuma za a zo a a shiga cikin rayuwarka hana ka sakat a irin da aka ma sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babu irin wannan ayo mutane aka rika tilasta musu suka rika hijira yanzu misali inda kake ko kawai shagon ka da kake da abakan cinikayyar ka da wani ne kawai ka kare shagon kai gaba garkakka ka bari ka tayi gonarka ka bari ka tayi ƴan uwanka ma'aifinka ma'aifiyarka wane ne ka matarka diyanka ka bar su ka tayi haka waɗannan mutane suka kama suka yi hijira suka ta garin madina musu da kowa musu da komi yanzu a yau mutum nawa ne zai bar allah saboda dukiya saboda kasuwar shi saboda aikin shi saboda matar shi saboda ɗan shi saboda ɗan gidansu saboda faminsu saboda wane ƙishi mutum nawa amma da mutane suka kakkaɓe kowa da kowa suka kama allah da manzan shi kawai kaga imaninsu ba imani bane ba na jabu shi yasa ubangiji yayi jinjina gare su waɗannan cewa waɗannan su ne masu imani ulaika humul mu'minuna haqqan su ne masu imani da gaske kamar kan wannan kalubale duka yanzu babu shi lalle dan abin da ba a rasa ba a rasa ba amma dai duk abin da za a yanzu bai kai abin da aka yi harko ba ka duba gazotul ahzab da aka yi yaƙi na rundunoni gaba ɗaya ne aka haɗo duk wani kahurin da ya kwana a duniya dama shi alkufur millatul wahida aka haɗa tsakanin yahudawa da 'yan ba ruwanmu da ƙuraishawa da larabawa yankin yankin jazetul arab da duk wani wanda za a iya gayyato aka gayyato shi saboda a zo a ma madina da manzan allah da sahabban shi zama guda a shafa fatiya a watsi musuluncin ya ƙare an ƙare da shi kawai a wuce wajen haka suka zo wani hikima ta allah subhanahu wa ta'ala duk da taron da suka yi da haɗo jama'an da suka yi ko bugawa ba a yi ba allah ya watsa su sun zo allah ya sanya ba'asuhum bainahum shadid ƙarhinsu Allah mai da tsakaninsu saboda wasu awar suka suka faru na harko aka yi zama aka yi ramin handak ƙarƙashin shawara ta salman alfarisi da aka yi handak sai busu da damar da za su iya ƙetarowa su shigo cikin garin madina to yanzu wannan ramin gadin shi tsayuwa a kai shi dare da rana in wannan ekifkin ta hau wannan ta sabka in wannan ta hau wannan ta sabka haka waɗannan mutane suka kare wannan wajen wanda yake faman ya ƙetaro ya za a yi maganin shi a kashe shi kada ƙetaro ana cikin haka a cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin rundunar da ta taso ta ƙurai shawa shi kuma wani sai da aka zo wannan farfajiyar Allah ɗar samu shi musulunta sai musulunta yana musulunta ya nemi inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ya je wajen manzalla ya ce manzalla na musulunta ka musulunta na musulunta ya ce wanzan aikin mi zan yi ka duba yanzu yanzu ya musulunta kuma aiki kisa musulunci yau shekara ki nawa a musulunci aiki mi kika musulunci shekara ka nawa a cikin musulunci aiki mi kama musulunci a sa'atul ula al-lahzatul ula lahaza ta farko da musulunta yake tambaye manzalla wani irin gudunmuwa zan kawo manzalla ya ce ka je kai abin da kaga ya kamata ya tahi wajen kure shawa da sunan bai musulunta ba saboda nan yaƙi ne ake mazala ya ambata ce alharbu hudu'a yaƙi ɗan zamba ne yaƙi ɗan zamba ne babu laihi a harakan yaƙi mutum ya ƙarya ka ce wani ya kaga adadin wanda suka zuwa su yaƙe mun nan saboda baka so zukatan mutane su karya ka ce kai yan kaɗan ne ma wasu ramammu ne wanda an muka je yan biyu ne kawai za mu yi wannan da su cikin ƙanƙanin lokaci daga ce suna da yawa kuma suna da tanadi amma saboda in ka hudu ta magana mutane za su yi mai za su iya karya ta cikin zuciyarsu to wannan mutumin da ya je sai ke cewa ƙureshawa ya ce ya kamata ku yi hankali kun zo an yi aliyarsu da yahudawa yahudawan nan lasaya yahudawan banu nadir gana banu ƙainuka ga banu ƙuraiza an zo an yi aliyarsa da waɗannan mutanen yanzu yaya al'amari zai kasance in suka janye suka kyale ku da muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ku kamar na ji ƙishin ƙishin in haka yin ta ni shawar da nake bamu mu je wajen yahuda wannan su babu mutum goma daga cikin manya-manyansu sai mu kawo su mu askar ɗinmu yana inda bas ɗin ‘yan makka take mu ajiye su a cikinmu kenan muna shawara tare da su in yakin za a yi kuma za a yi tare da su su koyi huda ga can bas ɗin su ba suka ce eh gaskiya wani tunani ne mai kyau shi kenan yanzu kahin su tahi sai je ya samu yahudawa sai ce musu kai al'amarin nan akwai matsala lahiya ya ce a'a kun san mutanen garin maka dama 'yan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai kishin kishin kin sun yi sulhu da su da shi kuma abinda zai nuna cewa sulhun yayi za su zo su amshi mutane guda goma da sunan su ajiye su a wajensu amma yanka su za su yi. kawai jima ana jimawa kaɗan kawai ga wakilan ƙurisha sun zo me kuka zo nema a mun zo gaskiya yakin nan saboda kaza kaza kaza muna so ku ba mu mutane goma a cikin kuma rike su a wajenmu sai huda suka da kallon junansu kenan labarin da aka ba mu haka nan ne suka ce a gaskiya su musa ba da ba an samu ne an samu matsala kenan zo ɗannan rundunar guda biyu sun yi ne sun dare kowa yana tuhumar kowa kuma kowa ya yi gum da wani abu a cikin ran shi yanzu ana cikin haka kuma Allah sai aiko ta iska a cikin dare ta rika ɗaukan haimar da aka ruhunan da aka kama sai ta ɗauki irin wanda aka kira shi da su ruhunan take ɗauka tana haɗa cikin juna mutane suka rikice bisa kama ga wasu kai wakilin ƙurisha ya ce kai jama'a ni na yi garin makka duk wanda zai iya bi na ya bi ni haka Allah ya watsa su suka tarwatsa to kaga waɗanda duka ƙalubale ne wanda musulmi suka fuskanta kuma sun wahala sosai an jikkata sosai amma yanzu ka zo ka zo ka san jiki mala in azumi muke mala sai mu bi mai lagogwabe gaba ɗaya mu takwarkwashe mu nuna dubin ma iyawa alhali akwai daga cikin yakunan da ake a cikin ramadan ba ana azumi ana yaƙi yaƙi kuma a cikin sahara ka duba yankin madina na sahara dutse sahara dutse to waɗannan mutane ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid abin da yasa kawai aka aka rika nugu aka rika nuguguita musu azaba saboda sun yi imani da Allah wannan ubangijin wanda al'azizu mabuwai alhakim mai hikima shi ne allazi lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai duka nashi ne shi ke sarrafa su mallakan shi ne yanda ya ga dama suke gudana wallahu ala kulli shay'in shahid sannan kuma Allah mai shaida ne akan komi sai Allah ke ta innal ladhina fatanul mu'minina innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ubangiji subhanahu wataala yake cewa innal ladhina amanu innal ladhina fatanul mu'minina kaga waɗanda suka fitini masu imani wal mu'minati suka fitini masu imani mata kana suka fitini mazan da matan gaba ɗaya suka hana kowa sakat akan yabota wa Allah Allah ke cewa lahum falahum azabu jahannama duk mutumin da ya zamanto fitinar mai imani ne akan cikin imanin shi ka hana mutum ya bauta wa Allah sakat ya fahimci addini amma ka hana shi ya za a yi bauta wa Allah to alƙawalin da Allah ya ma irin wannan bawan falahum azabu jahannama suna da azabar wutar jahannama Allah ya ce wa lahum azabun azabul hariq kuma suna da azaba ma'abuciya ƙuna ya'ani Allah zai ƙona su ya babbaka su a dalilin mi a dalilin fitinar masu imani da suka yi haka kawai wani mutum ba shi ya halicce ka ba sai ya tashi ci ai baka isa baka yi aiki kaza na ibada sai dai kaza za ka yi da kai da shi gaba ɗaya halittan waye halittan Allah ne amma sai zo ya hakkama kanshi a matsayin cewa shi ma kamar mahalicci abin da yake so abin da ya ga dama shi za a yi to duk mutumin da ya zama to haka ne ɗabi'an shi haka ne halin shi to Allah subhanahu wataala ya mushi tanadin azaba azaba kuma mai raɗaɗi al-hasan al-basri yake cewa unzuru ila hadhal karam wal jud ku yi dubi zuwa ga wannan karamcin da da kyautar yake cewa qatalu awliya'ahu sun kashe waliyan Allah sun kashe bayin Allah su waɗancan mutanen amma wa huwa yad'uhum ila at-taubati wal maghfira Allah yana kiran bayi akan su su tuba kaga wanda suka aikata aikin da ba daidai inda ba inda za su kuma su tuba a yau Allah zai amshe su to amma mutun ya mutu akan wannan hali nan ne matsala take sannan kuma sakamakon aikin shi zai kasance irin abin da aikata Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina amanu dukkan waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka ƙara wa imaninsu da Allah ayyuka managarta sakamakonsu lahum jannatun suna da wasu aljanna aljanna kenan gidaje daban-daban wanda wannan gidajen na aljanna tajari min tahtihal anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin wannan aljannan na ruwa na zumuwa na giya na madara na kaza na kaza na kaza Allah ke cewa zalika kaga wannan daraja alfauzul azim shine rabauta mai girma babu wani rabon da adam zai samu a gidan duniya wanda ya wuce a ce yau wacce el aljanna take wani dan aljanna ne kai babu rabon da ke wani rabon Allah subhanahu wataala ya datar da mu tun mutumin da kuma ya aikata kaga dole amma ya mutu ya aikewa innal ladhina amanu wa amilus salihati suka ai imani suka aikata aiki nagari sallah azumi qiyamul layli karatun qur'ani biyayya ga ma'aifa duk wani sanin ya kamata mutum yana kokarin kwatantawa tsakanin shi da Allah subhanahu wataala to a wannan lokaci mutum zai iya samun dacewa da rahmar Allah mai girma da buwaya Allah ce kuma wannan shine zalikal fawzul azim wannan shine kaso mai girma zalika alfawzul kabir wannan shine rabo wanda yake mai girma kenan dukkan mutumin da ya samu wannan rabo ya samu wani rabon da babu wani rabon da ya kai wannan rabon babu wani kima a rayuwa da ya wuce a ce wane ka dace da samun gidan aljanna babu wani abin matsayin da ya kai wannan matsayin Allah datar da mu sai Allah yake cewa inna baqasha rabbika إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
so waɗannan ayoyi insha Allah sai mu bar su zuwa karatun gobe kenan sai mu ɗauko daga inna baƙasha rabbika la shadid lalle duk wanda ya aikata aikin alheri ubangiji subhanahu wataala ya yi tanadin alherin da zai mushi amma kuma a daidai lokacin da wanda ana cewa ku yi suka ƙi ku bari suka ƙi bari allah ya ce suka ci a su su yarda ba manzala salasalar ya ce suka ci a su su yarda ba to su ma ba kyale su sai ba akwai inda aka musu tanadi a daidai iya aikin da suka aikata kuma akwai irin a sakamakon da za a musu fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin bayan shi nagari Allah ya amshi ayyukan da muke gabatarwa Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu ubangiji subhanahu wataala ya jikan mu ya jikan mahaifan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah